ونستغفره ونصلي على النبي الكريم ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار فأتي ومسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ma shi yardar Allah da dacewa daga wurinsa Rahama ta sake kawowa zuwa ga wannan yammaci na Laraba wanda a yau goma sha biyu ne ga watan Ramadan shekarar hijira alif da ɗari hudu da arba'in da shida domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma ce wannan sura mai albarka suratul Bakara a jiya ba manta ba mun tsaya ƙarshen aya ta ɗari biyu da ashirin da bakwai da biyar yau za mu tashi ɗari biyu da ashirin da shida lillazina yu'luna min nisa'i
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر sai dan bakin shi da su
فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم
na'am Allah ta'ala ya ce lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin فإن فاروا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم آه الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي أتشون اللتافي تفسيري مسونا تيسير كريم الرحمن karkashin wannan aya ya ce wannan yana daga cikin rantsuwa da take banta ga ma'aurata a cikin al'amari na musamman da yake banta wato al'amari na musamman wanda shi ne rantsuwar miji a bisa barin saduwa da matarsa mutum ya rantse ba zai sadu da matarsa ba a sake ko ku ya sanya wani lokaci abin da yake ƙasa da wata huɗu ko fiye da wata huɗu matsalan da ayat ta kunsa ke idan mutum ya rantse cewa ba zai sadu da matarsa ba in har bai kai wata hudu ba to wannan kamar sauran rantsuwa ne kawai idan ya karya zai yi kafara idan rantsuwan da ya bai kai wata hudu ba cewa ba zai kwanta da ita ba ƙasa da wata hudu to wannan rantsuwa ce abin da ake nema in ya karya rantsuwan ya sadu da matar sai ya kafara eh in ku ya cika rantsuwarsa shikenan ya ce ba zai kwanta da ita ba tsawon wata biyu ko har aka yi wata biyu ko ukun bai sadu da ita ba to wannan kaga ba magana kafara rantsuwa amma dai ba abu dai da ake so ba eh ba a sanya haka a irin wannan yanayi matan ba ta da wani abin da za ta yi saboda mallakar sani an ba shi dama tsawon wata idan ku ya kasance har abada ne ya ce ba zai ƙara kwanciya da ita ba ko ku tsawon lokacin da ya haura wata hudu to wannan za a tsaye da shi ko dai ya dawo ko kuma ya ainihin wato sake ta in har matar ta nemi haka saboda haƙƙinta ne haka to da haka wannan dai za mu je kurce kurce a kayan wannan matsala insha Allah kuma wannan a bisa wannan malam ya ce wannan ayar tana nuni a bisa cewa wajibi ne miji ya sadu da iyalinsa aƙalla sau ɗaya a wata hudu saboda bayan wata hudun ana tilasta shi akan sai ya dawo ko ya sadu ko a rabu to wannan suka yi istinbati cewa aƙalla cikin wata hudu ya zama wajibi a kayansa an gane wannan ko to wannan aya kenan za mu ji tafsirin ayar daki daki insha Allah abin dai da ta kunsa matsala ne da ake kiranta ila'i shi ila'i ba saki bane kai tsaye amma yana kaiwa ga yin saki rantsuwa ce da miji zai yi ba zai sadu da matarsa ba to amma idan ya haura wata hudu to dole za a tsiye shi ko ya dawo ya yi kafara rantsuwarsa ya ci gaba da mu'amala da ita na kwanciyar aure ko kuwa a umarce shi ya sake ta in ku ya ki ɗaya daga cikin waɗannan ba irin wannan hali ya halatta alƙali ya raba wannan auren to shine Allah ta'ala ya ce lillazina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhurin na ga waɗanda suke rantsuwa a bisa barin saduwa da matansu tarabbusu arba'ati ashhurin suna da ainihin wato jiran dako na watanni guda uku. eh suna da zama na jiran dako na watanni guda uku. kar ya wuce tsawon wata uku, tun daga lokacin rantsuwa to wannan shi ake kira ila'i Allah ta'ala ya ce a ai mala ya ce ai ai ai ya hade kuna Allah ya jabiru hunna ga waɗanda suke rantsuwa cewa ba za su sadu da matansu ba tarabbasu tarabbasu arba'ati ashhuri akwai jiran dako na tsawon watanni guda uku shine tazaran lokacin da shari'a ta ba su fa in fa'u ay raja'u ila jima'i nisa'i idan sun dawo zuwa ga saduwa da matan nasu sun dawo daga wannan rantsuwar suka dawo suka koma zuwa ga saduwa ga matan nasu fa inna allaha ghafurur lahu Allah mai gafara ne gare su bima atawhu min daradil mar'ati aw bil halifi ga abin da suka aikata na cutar da matan ko na wannan rantsuwa saboda bisa wannan mataki ne akwai cutarwa a ce mutum ba zai kusanci iyalinsa ba tsawon lokaci to akwai cutarwa eh to wa- idan suka dawo ga barin wannan mataki da suka ɗauka suka koma mu'amala da matan nasu to Allah mai rahama ne Allah mai gafara ne kuma Allah mai jinkai ne an gane wannan ko da wani lokacin miji yakan yi wannan rantsuwa ne da niyyar ƙuntatawa matar kawai haka kawai saboda nuna niyyar ya shiga rayuwarta ya takura mata sai ya wannan rayuwa ya ce ba zai ƙara kwanciya da ita da yawa haka yana faruwa wani sai a ɗauki lokaci mai tsawo ma ba ruwansa da ita tana nan a gidansa ita ba mai miji ba ita ba wani miji ba wani kuma aure zai ƙara sai ya iya wata matar sai ya rabu da wancan kwata-kwata ma ya daina mu'amala aure da ita ya ma daina kwana a ɗakinta to wannan zalunci ne kai tsaye bai halarta ba ka'ida na shari'a haƙƙi ne ga duk mutumin da ya auri mata biyu ko sama da biyu to dole ne ya raba musu kwana kuma ya adalci wajen raba kwana in kwana biyu biyu ne to kowace kwana biyu zai haɗa ki ta to wani lokaci sai ka samu wani aure zai yi sai ya fita a sha nan wannan mata kwata kwata ya daina mu'amala da ita wani lokaci kuma sharri ne na boka eh abokiyar zaman ne za ta yi wani kulle kullen ta kwata kwata ya ji wannan matar ta fita a ransa kwata kwata baya sha'awar ya kula ta to duka ne sabuba suna faruwa wani kuma sai ka samu matan ne take jawowa eh ita ce jawowa hakan ya faru kila ya neme ta ta ki yadda kuma ba wani larura kawai sai ya ji haushi sai ya ce to ya rantse da Allah ba zai ƙara kwanciya da ita ba duka wannan sanadi yana faruwa to amma idan dai har ya kasance ya neme ta ne zuwa shimfiɗar ta take zuwa shi bai kamata ya ɗau wannan matakin ba abinda shari'a ta ce shi ne a mata wa ko wallahi ta kafo na nishuza wannan faɗi zo wannan watiro wannan girma ba ta wata rikikun abinda shari'a ta ce shi ne mataki na farko a yi mata wa a mata nasiha mataki na biyu shi ne kauracewa a wajen shimfiɗa mataki na uku kuma shine Allah ya ce fadari ko wanda sai ku dake su kuma su bulala amma ba duka da jikkatawa ba yasa malama suka ce barba gaira mabarage dukan da ba zai kumbura jiki ba wannan su ne matakai na fitarwa amma ba daidai ba ne mace ya ce kwata-kwata ba shi ba ita har ya ɗauki lokaci mai tsawo to wannan bai kamata ba an gane wannan ko to da haka idan har suka dawo suka dawo ga barin wannan matakin suka koma saduwa da wannan matar to Allah mai gafara ne kuma Allah mai jin kai ne fa inna Allaha ghafurur lahum ma atawhu Allah mai gafartawa ne gare su abin da suka aikata bin zarri mar'ati ne daga cutar da wannan matar bil halifi ta hanyar rasuwa rahimun bihim kuma mai jin kai ne gare su haisu haisu shar'al kafarata makharajan ta yadda Allah ya sanya kafara ya shar'anta ta a matsayin mafita bin hada da ni daga wannan rantsuwa da ya rantse ba zai sadu da ita ba har tsawon wata hudu amma sai ya dawo yanzu Allah ne gafara ne wannan laifi da ya Allah ya ke masa kuma mai jin kai ne a gare shi da haka sai ya kafara na wannan rantsuwar da ya yi. magana ta wuce jiya mun yi bayanin kafara rantsuwa ko eh malama suka ce kafaratul ila'i kafaratul yamin kafara ta wannan rantsuwa na rashin saduwa da matar kafara ne ta rantsuwa in har ya dawo ya ci gaba da mu'amala da ita to sai ya kafara kaga Allah ya ba shi mafita da haka Allah mai jin kai sai Allah ta'ala ce wa in azamu talaqa ai wa in qasadu talaqa idan suka yi nufin saki eh bi Allah ya bi Allah ya fi'u ta yanda ba su dawo ba suka ci gaba da dogewa a kayan wannan matakin da suka ɗauka na kin saduwa da matar suka ci gaba ba su dawo ba kuma suka yi niyyar saki falyuqayu kawai sai su aukar da sakin kawai sai su aukar da sakin kawai idan har ya yi niyyar saki ne madadin ya zauna da ita baya mu'amala da ita to ga in ya yi niyyar rabuwa da ita ne to ya sauke mata kawai wannan shi ne mafita فإن فاو وإن أذبوا الطلاق فإن الله سميع عليم idan har sun yi nufin saki to lallai Allah mai ji ne kuma masani ne bi aslihin da wannan niyyar tasu alma'ana ma'ana dai abin da ake nufi laysa lahum ba'da tarabbusi ma zikira ba su da wata dama bayan wannan zama na shauraro na wata hudu da aka ambata eh ai al'abba ta shirin wato bayan wata hudun nan ba su da wata dama illan fa ya sai dai su dawo su gaba da mu'amala da mata wannan ita ce dama ta farko awon talaku ko kuma saki in har yi niyyar rabuwa da ita ne bai dawo ya ci gaba da mu'amala da ita ba to damar ɗayan biyu ne in bai ko dai ya dawo ko ko ya sake ta to amma anan za a ba matar dama ne domin hakkinta ne ta ce za ta zauna haka a ce da rayuwa ba kwanciyar aure shikenan ba wanda zai takura mata amma idan ta nemi hakkin ta to za a je gaban alkali alkali zai umarce shi ya dawo ya ci gaba da saduwa da ita in bai dawo ba sai a ce to ka rubuta mata saki idan yake ko ɗaya a cikin guda biyu ba dawowa ya kwanta da ita kuma ba saki to ana alkali yana da dama da zai raba wannan aure sai ya kashe auren ta je ta yi idda in ta samu miji ta yi aure ma ba ta zanna a bisa wannan hali da takunkumi din ba na fata mun gane ko to wannan ita ne matsalar ilahi malama sun yi istinbati a bisa wannan aya ko karkashin wannan kunci na na ita a wannan ba lissafi ba nan zama wata hudun bayya lissafi ai auren bai mutu ba eh sai an yi saki ne za ta fara idda wancan wata hudun shi ne tazaran lokaci da aka bashi dama kada ya haura wannan lokacin ina fata an gane iya wata hudu shi ne mudda na ila'i din kar ya wuce wata hudu idan bai kai wata hudu bai rantse kwana kaza ko wata ɗaya ko biyu to ana bukata ya ya karya wannan rantsuwan ya dawo kuma ya kafara in ku ya haura wata hudu to za a bashi dama ko ya dawo ko ya sake ta ko alƙali ya rage ya aure to idan ya sake ta daga nan ne za ta yi idda ne na ba ta gane to karkashin wannan malama suka yi bayani wajibi ne a kayan miji ya sadu da matarsa ko da sau ɗaya ne a tsawon watanni guda watanni guda uku. wannan dole ne a kayan shi yasa a akwai wani asar na Umar dan Khattabi Allah ya kara musu yadda wanda wata rana kamar yadda Zaid ibn Aslam ya ya ya rawaito wata rana sai na Umar a cikin a cikin zagaye gari da yake yana jin koke-koke na na ainihin wato al'umma da yake shugabanta sai ji wata mata da daddare tsakar dare tana raina waka tana cewa ta tsawana hadar laili wastar da janibu wa arkadani Allah kadira ula'ibu fa wallahi laula makafatul lahi la hurika min hadha sariri jawanibu waka take yi da tsakar dare tana cewa dare yayi duhu kuma gashi abin da ke damuna ba ni da masoyi wanda zan yi wasa da shi ya kwanta da shi ta ce wallahi na rantse da Allah in ba dan tsoron Allah ba da sai an girgiza wannan gadan sai ta nemo wani ya zo ya kwanta da ita in ba dan tsoron Allah ba. wannan shine ma'anar baiti a dunkule sai ji tana wannan waka ko ina jin na jirkita baiti tana rantsewa ba don tsoron Allah ba sai ta nemo wani an girgiza wannan garin. Sai na Umar hankalin sai ya tashi. Washe gari sai aika aka je aka kira matar aka zo da ita. Ya ce me ya faru haka? Kike wannan batu kina faɗin kaza da kaza ta ce kwarai ta faɗa. Me dalili ta ce ai mijinta ne aka tura shi wajen yaƙi. Yau wata kaza bai dawo ba. kun ji dalili tana kuma tsananin buƙatar kwanciya da shi yau har wata kaza bai dawo ba sai ta ta shiga wannan damuwa wato wasu mazan ba sa kyauta wani sai ta rani ba can fata kurko wani ya bar matarsa a ƙauye shekara bai dawo ba wallahi bai halatta ba shari'a ko dai ka ɗauke ta ku tafi in ka san zaman ka zai tsawo ko ko duk bayan wani lokaci ka rika dawowa wani damuwarsa ga darasa ya bar mata gero an yi noma da masara da wake da wani ai ba wannan ne damuwar ba ko ai babbar manufar auren shine biyan bukata na sha'awa kare kai ga barin aikata albashi a nasi to kai ka zama barikin ka kawai kayan zaman ka ka bar yar mutane tana zaune to a shari'a wannan bai halatta ba to shine sai na abar hankalinsa ya tashi bai tsaya ko ina ba sai ya je wajen yarsa hafsa uwar mu'minai matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ta gaya masa tsawon wani lokaci ne ya mace za ta yi haƙuri ba tare da ta kwanta da mijinta ba wannan tambaya ta yi wa hafsa girma mahaifinta ne ba abin ya ba ta mamaki ce al'amari ne na jagoranci da haƙƙin al'umma da ake kaina da aka ce gaya min wani lokaci ne mace za ta yi haƙuri to shine ta yi istinbadi da wannan aya ta ce tsawon wata a wani ruwayan wata biyar ko shida tun daga na Umar sai ya rubuta doka duk sojan da aka tura wajen daga bayan wata uku to zai dawo wajen iyalin sai a tura wani ya karba kaga gwamnati mai adalci ko mun sai a tura soja jejin Sambisa sai shekara biyar ma wani yana nan bai dawo ba matarsa tana bariki a can Enugu ko wani gari daban yasa shedanci yake yawa a bariki Allah ya sauke an tura mazan wurin daga kuma ga wasu katti an bar su tare kaga dole a san matsala ba tsoron Allah ba. To da haka matsalar mutum ya ki kwanciya da matarsa da niyyar cutarwa wannan bai halatta ba shari'a. Ko kaɗan bai halatta ba. Dole ne a umarce shi ya dawo ko ku an ta nuna ba za ta haƙura ba a raba auren. In ka taga za ta haƙura ba za ta fada wani hatsari ba shikenan wannan zaɓanta ne. Kamar matar da mijinta ba shi da lafiya ne. An yi aure sai miji kuma ka samu ba shi da lafiya. ba zai saduwa da mace ba da ba a gano ba sai da aka yi auren yanzu ya za a yi kenan akwai matsala ko ba akwai mana sai da aka yi aure ta gane mijin nata ashe shi ma irin ta ne babu network ya za a yi kenan akwai mafita shi ne malama sai kulla wani babi alkiyaru bai ne zaɓe zaɓe tsakanin miji da ma'aurata guda biyu alkiyaru al'aib zaɓi na aibu idan miji ya auri mata bai san tana da wani aibu ba sai da ta zo gidansa ko ko ta aure shi bata san yana da ciwo ba sai da aka kawo ta gidan ta ga sai ba ta da lafiya to na akwai zafi ko a zauna ko a raba aure malam fiqh sun kawo cuta har goma sha uku sun kawo kala kala suka kawo har goma sha uku cututtukan da ke wajabta rabuwar aure ko a zauna ko a rabu yana na littafa da fito suka ce a ittasa rajul bi arba'atin a ishtarika fi arba fi arba'atin wa ittasa rajul bi arba'atin wa ittasat al mar'a bi khamsatin guda goma sha uku ne sun yi tarayya a cututtuka guda huɗu. akwai aljinun tabon hankali hakan san namiji mai hauka ana samun mace mai ciwon hauka ba a sani ba sai da ya aure ta ya gane shi ba ta da hankali sun yi musu ta ɗauko wuka ta iyo kansa ta ga an samu matsala ko ko shi ba ta sani ba sai da aka yi aure ta ga ya ɗauki adda zai bata horo ta masa dai to kaga aljinun cuta ne da ya sha maza da mata suka ce wal jizamu da kuma a walbaras da kutunta mai kumbura jiki kuturta ne mai kumbura jiki nan ma ana samun namiji da mace suna da wannan cutar sai kuma wal- waljuza da kuturta mai yankewa kafai wannan ma ana samun namiji da wannan cuta ana samun mace na hudu suka ce wal aziqatu Allah ya sauwaye aziqa shine yin kashi lokacin jima'i wannan ma cuta ne ko ba cuta bane a lokacin saduwar aure sai ta yi kashi ko shi ya kashi an samu matsala ko ba samu ba cuta ne Allah ya sauwaƙe to wannan su ne wanda namiji da mace suka yi musharaka ana samun namiji da wannan cuta ana samun mace ko sai ya kwance akwai namiji mai sai ya kwance fa Allah ya sauwaƙe cuta ne wallahi ai ko yaro ne dan manyanta yana fitsari sai a nema masa magani balle mai gida kuma ya fitsari a zo a ga Bashir sabo a tsakar gida an shanya amarya ya ne ai mai gidan da ya tsula kaga an samu matsala ko ko aka sabuwar katifa a ranar an shanya ta to irin wannan cutar idan amarya ba ta gane yana da matsalan ba sai da ta zo to za a ba ta gane in ta ga dama ta zauna ta ce abu za ta yadda ba sai a raba ko shi ne bai san da wannan ciwon ba sai da aka kawo ta to za a ba shi zaɓi to sai ɓangaren da ya shafi namiji suka ce akwai aljubbu aljubbu shi ne yankewan gaba al'auransa ya yanke ta yadda ba zai iya saduwa da wasu wal'unna da kuma kankancewan gaba shi bai gutsire ba amma kankani ne gabansa ta yadda ba zai taɓa intishari ya sadu da ita ba halitta ne an gane wannan ko walkisa da kuma dandaka shi kwata-kwata ma ba na ciwon kwata-kwata ba ta motsi kama a dan da ke taure ko to sai ta same shi ba shi da marena kwata-kwata babu ko mutum sai yana da wannan illan dan me zai auren ma tukuna ai aure ba nasa bane ko ba nasa bane ba sai na wuri suka ce akwai al'itira itira kuma shine al'auran tana motsa amma ba ta da ƙarfi eh ba ta da ƙarfi kwata-kwata amma dai yana motsawa to shi mai itirar ne ma aka ba da dama cewa za a yanka masa ajali na shekara ɗaya ne ba magani za a ba shi shekara ɗaya ne magani domin ana samun magani ko suka ce idan ya samu magani shi kenan sai a za a gane ya warke aka ce to za a ba shi dama in ya samu maganin sai a ba shi dama su keɓe su je su yi mu'amala idan bazawara ce ya ce ya sadu da ita za a amince in ta ba da shaida kai za a yanka in ko budurwa ne ba taɓa wannan mu'amalar ba aka ce sai a saka mata su duba ta a samu tabbaci lalle an samu wannan eh ilaji ko ba samu ba idan aka samu ya samu lafiya shikenan in ko bai samu lafiya ba to a nan ma za a ba matar zaɓi in yadda ki zanna da shi a haka in ta ce ta yadda ba matsala shikenan in ko ba ta yadda ba to dole za a raba ba a yadda a shari'a a zanna wai zaman aure wani ya cutar da wani ba wallahi ba daidai ba ne shi yasa ake yawan samun kwatanci a wasu guraren mijin sai zan ba zai iya gamsar da matar ba ko kwaɗan zalla zalla ne yau yana can gobe yana kwatano jibi yana can ya bar mata kulkul ta ci ta koshi kuma ga mai gadi a gida ga yaron gida ga direba ga waye samari manya manya a gida sau da yawa in ka samu ana samun matsala ko ka ga matar gida tana kwanciya da direban ta kuma zai kai ta ko ina kuma za ta ci ta sha shi mijin baya zama yana dubai ne yana kullun yana yawo ka dauke ta kuna tafiya mana ba a huta ba duk garin da kaje akwai masauki sai ku zauna ku rika wannan ya fi zaman lafiya to irin wannan za a bada zaɓi ko a zauna in ta ga za ta iya haƙuri ta zauna haka sai ta zauna in ba za ta iya ba kuma za a raba ba sai ciwon da ya samu matar suka ce akwai a a ratako dinkewan gaba ita kwata-kwata gabanta a tushe yake ba ta da gaba ko kaɗan ana samu haka walƙaru da kuma ƙaho alƙaru shi ne ƙaho wani abu da yake fitowa a farjin mata kamar ƙaho yake ta yadda ya tokare ba dama hanyar da za a shaki laji saduwar ba za ta yiwu ba an samu road block ko ba dama ya wuce cuta ne wal aflu da kuma wani nama da yake fitowa shi ba kashi bane amma nama ne kuma ya tare kofar ba dama ya saduwa suka ce kuma akwai wani kuma daga cikin na hudu shine a ma'anarsa da Hausa na manta shi da Larabci haɗewan mafitan fitsari da mafitan bayan gida gaba ɗaya sai ta haɗe kawai ta zama one way Allah ya sauwaje da gurin fitsari da bayan gida duk sai gaban ta bai ya haɗe to wannan ma cuta ne wannan ma cuta ne wasu masana sun ce yawanci shafa-shafan da mata suke da maganuwan na yana ja musu wannan illa ya ta shafa-shafa wai maganin maganin wane ne wai gyaran gida ina maganar gyaran gida ko an bata gida kenan Allah ya sauwaƙe to irin wannan ne malama suka ce za a ba wa akwai zaɓi ana ba da zaɓi ko a zauna ko a miji ya auri mata sai ga tana da illan da kwata-kwata ba za a yi saduwa da ita ba to idan akwai damar warki magani ai magani in ba dama kuma to dole ne a hakura to amma idan kuma ciwon ya same ta bayan ana zab an yi auren ba lafiya kalau ya aure ta sai daga baya abu ya faru ya za a yi idan ita ne ta aure shi lafiyar sa kalau daga baya matsala ta same shi ba zai yi kwanciya da ita ba ya za a yi wannan ma akwai mafita ko malama suka ce idan matar ne mijin ya gaba da larura ta yadda ba zai iya saduwa da ita ba daga baya abin ya faru to za a ba ta zaɓi a nan ba ko ta haƙura su zauna haka ko kuwa ya sake ta ta je ta yi aure duk wannan saboda tsare mutuncinta ne kar ta fara da aikata alfasha ka sa wani shashashan shi cewa yayi ya auri matar ba shi da lafiya shi ba da mace bane tun tana ɓoyewa har ta fito ta faɗa ka duba kunya idan na mace ko har ta faɗa da aka zo aka zaunar da shi to ga abin da wace haka ne ce haka ne yau tsawon tun da aka yi auren bai taɓa saduwa da ita ba aka ce to ka sake ta yace shi ba zai sauta ba yana son matarsa kun gane magana wai ba zai sauta ba saboda jahili ne lamba one eh kun san jahilcin ma kala kala ne ko sai ya ce wai shi dan ta wannan kwanciyar ne zai nemi abokinsa yana kwanciya da ita shi dai a bar masa matarsa yasa na ce muku jahili ne lamba daya a ina ka taba ganin an yi haka a musulunci fi sabilillah wai matarka wani zo yana kwanciya da ita haba haba to kaga dole sai da aka raba ba yadda za a yi dole ne a raba ba za a bar yar mutane tana cin wannan kangi na na takunkumi ba dole ne a raba auren ya sa mutum zai yi kansa adalci ya game da wannan larurar shi da kansa ma ya sallame ta in ya san ba za ta yi haƙura akwai wani bawan Allah da aka yi da matarsa da ya game da rashin lafiya cewa ba abin da zai iya yi da mace sai ya duba matansa ita yarinya a cikin sai ya ce wance abin da nake so da ke kin ga halin da Allah ya dora ba abin da zai iya yi sai kuma gashi yarinya da haka sai ya sauwaƙe mata ya ce ya sake ta sai ya ɗauki kyauta sai ya ba ta kyauta ya ce ta koma gida ta je ta yi kyauta kuma kaga hakan shi ne wasu ko ta je ta yi idda kuma ta san miji ta yi aure ba irin wannan matsala ba a son a yi wani rufa rufa a bar mace cikin takura to amma ka ce idan mace ne kuma ta gamu da laruran a baya ana zamantakewa da aure ta gamu da ciwon da ba yanda za a miji ya samu da ita ko da ba ciwon da muka ambata da ya shafi al'auran ba ana samun jinya ko ko paralyze ko wani jinya da ya sa kwata-kwata ba za ta iya yiwuwa a ce an kwanta da ita ba to aka ce shi mijin ana so ya hakuri ya zauna to yake saboda shi yana da mafita ko me mafitar sai ya ƙara aure ya zauna da wannan matar yana kula da ita sai ya ƙaro wata mata shi kaga yana da mafita amma ita ba za a ce ta auri wannan mijin suna tare da wancan miji da wani ba ai ba zai ba shari'a to duka wannan ba matsala ne shari'a ta kawo saboda a tsare mutuncin juna ya zama ba cuta ba cutarwa domin ka'ida na shari'a la barara wala zirara wannan ka'ida ne ta shiga kowace mu'amala babu cuta ba kuma cutarwa bai halatta mutum ya cutar da matarsa ba haka ita ma bai halatta ta cutar da shi ba na fata mun gane wannan ko to wannan shine matsala da ya shafi ilahi sai matsala aya ta gaba bismillah kanka dade bismillah aro bismillah kanka hakunya bismillah dan da na ci gaba والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا na'am ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم
na waɗannan ayoyi da za mu karanta a yanzu suna bayani ne a kayan saki da kuma idda eh nau'ukan idda daban-daban insha Allah Allah ta'ala ya ce wal mutallaqatu matayen da mazajen su suka sake su eh matayen da mazajen su suka sake su yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru ainiyan tabirna ya tarabbasna fi'li ne mudari amma yana ɗauke da ma'ana bi ma'anar am umarni ne liyanta dinna sisi zaman dako zaman jira ba za su yi aure ba bi an fusa yadda da kawunan su anin da ka gabar aure za su zauna zaman jira ba za su yi aure ba a wannan tsakanin sarasata koro wato ƙuri uku ko kuma tsarki uku eh tun daga lokacin da aka sausan nan za su zauna ba za su yi aure ba har tsawon wannan kurɗi guda uku. Wahuwa tsohon shi ne tsarki tsakanin jini da wani jini, shi ne kurɗi ɗin. Awar haida ko kuma jinin haida. Malama sun fassara kurɗi ɗin nan da jini ko kuma da tsarki. Eh, ƙaula ne maganguna ne maganganu ne guda biyu. Wani awar inda malikin magana ta biyu cewa ma'anan kurɗi shi ne jini ita ne fassara a sarki ita ne fassara imam malik Allah ya masara wa hada filma da kuli bihinna to wannan hukunci fa na iddar matar da aka yi dukuli da ita ne mana miji ya aure ta kuma ya sadu da ita dukuli shine saduwa ba tarewa ba an gane wannan ko domin ya halatta mutum ya auri mata ko bata taro gidansa bai sadu da ita ya halatta a shari'a in dai an ɗaura aure daga ɗaurin aure ta zama matarsa akwai auren da ana iya ɗaurawa ba a yi tariya ba tsawon satika ko watanni to ya halatta miji ya ɗauki matarsa su keɓe a samu wannan mu'amala to idan har ya sake ta alhali bayan an yi dukuli da ita ya sauta to nan ne sai ta yi zaman jira na wannan tsarki uku ko kuma jini uku fassara guda biyu bambancin fassara biyu na koyi ɗin ita ce ga wanda suka tafi a kayan koyi yana nufin jini to da aka saki mata dama bai halatta a yi saki ba sai a tsarkin da ba a yi saduwa a cikinsa ba dama sakin kala biyu ne ko akwai dalakul sunni akwai dalakul bid'i saki na sunna da dabi'a saki na sunna shine idan har ya kama za a yi sakin to a saki mace bayan ta yi tsarki kar a sauta tana jinin haila sai bayan ta yi tsarki kuma tsarkin da ba a sadu da ita ba kuma a mata saki guda daya ba biyu ba ba uku ba balle goma ka so wani ran sai baci sai ya sau matarsa sake saba'in ma wani yana yi haɗari wani yana yi to a shari'a saki ɗaya ne kuma a halin tsarki to idan aka sauta tana halin tsarkin nan daga lokacin ta fara idda daga ran da aka sauta in dai a halin tsarki ne to ta fara idda shine ma na fari Allah ta'ala ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqatumun nisa wa talliquhunna li iddatihinna in har za ku saki mata ku sake su a lokacin fara lissafin yadda su shi ne tsarkin da ba a isa zuwa ba to kaga daga wannan tsarki idan ta yi jini ɗaya ya zama ɗaya ke ya ɗauke jini na biyu ya zo kaga ya zama biyu ya ɗauke na uku ya zo jini na uku yana shigowa to daga nan ta samu tsarki ta gama idda da zaran jini na uku ya zo ta gama idda ga wanda kuma suka ɗauki fassarar ƙur'i da ma'anar tsarki to idan ta yi jini na ɗayan ta yi tsarki sai ya zama ɗaya jini na biyu zo ta yi tsarki ya zama biyu jini na uku idan ya zo ba ta gama idda ba sai ta yi tsarki nan ne ta gama idda an gane bambancin ko da haka akwai tazarar kwanaki tsakani to wannan shine iddar matar da aka yi aka yi dukuri da ita aka sauta to za ta yi jini uku an gane wannan ko wa amma gairuhunna amma wasunsu wata wata wasu matan da ba a yi dukuli da su ba kenan an ɗaura aure ne kawai aure ya mutu haka yana faruwa ko an ɗaura auren sai aka samu sabani kawai sai ya ce ya sake ta kaga wannan ba ba yi dukuli ba ko bata ma zo gidansa ba bai ji ya ɗauke ta sun yi wata mu'amala iya fati aka jama kawai to wannan yare ne kuncinta fala iddata alaihinna irin wannan matan ba idda a kansu kwata-kwata ba ita, saboda ba abin da ya faru. In ta ga dama a ranar ma ta san wani dama ke da ‘yan takarar biyu ne ko? Wannan aka yi rigima ya sauta ta ce to kai ka kawo sadaki ran juma'a zuwa daura wuri ya halatta ba ita a kayita. Babu ita a kayita. Saboda kuɗin Allah ta'ala da ya ce fama da kuma alayhin da min iddacin ta aka ha. Ba ku da wata idda a kayin su da za su wato irga ko za su yi idda a kayita. ba maganar idda ga matar da aka sauta ba a yi kore da ita ba babu idda an gano nan ko to ina maganar sadakinsa da ya bayar kuma an daura aure an sha fatiya ya ba da sadaki sai rigima ta zo aka, aka sake ta ya za da sadaki ta ci ko bata ci ba ta ci rabin sadaki a duba shari'a musulunci ko daura auren da aka yi kawai ya halatta mata rabin sadaki da haka yanzu sai ta aiko maka rabi in dubu ɗari biyu ka ba ta to ɗari ne naka ɗari ku ta ci wani ya aure ba wasa ba ne ko a tara liman a tara manyan anguwa a tara dattawa wani ma har wai aka sha daga wani gari aka zo kuma ka sauta a tafi a banza haka a'a sai ta rike wannan rabin sadakin sai ka rike rabi in ya so gaba ma ka aure wata sai ka sauta kafin ta samu to da haka wannan shine hukuncin kiɗa matar da ba a yi dukure ba babu yadda aka yi ta tana iya yin aure nan take ma ta san wani miji sai ta aura wa fi gairil aisati was sagira haka nan wannan hukuncin banda matar da ta ɗebe tsammani ga barin jinin haila kuma banda yarinya karama al'aisa ita ne wadda ta daina jini kwata-kwata musa ana daina ko idan mace ta kai shekara arba'in ke sama tana daina jinin ma gaba ɗaya ma babu ya ɗauki to irin wannan matar sai mijinta ya sauta to ita idda ta ba da jini za ta yi wasagirati da kuma yarinya karama wadda aka aurar da ita har aka sake ta ma bata fara jini bata fara gaba ta jo lokaci ko ba na ta kururu ta wai ba auren ya mace sai ta kai shekara 18 ko yahudawa makiya musulunci har ma doka ne wai ka aurar da yarka bata 18 ba sai an ji taron ka ko an daure ka to gashi a musulunci ya halatta har ai auren ai zaman auren ma a rabu bata fara jinin haila kaga shi dokar Allah ta halatta yin haka to idan ya haka yarinya karama da wadda ta tsoho ba ta jiri fa iddatu hunna salasatu ashirin to su idda su wata uku saboda su ba sa jiri wata uku ne kawai shike an gane wannan magana ko to idan kuma ta fara idda da watanni kamar yarinya karama an sauta bata fara jiri ba ta fara idda da watanni ta yi wata ɗaya ta yi wata biyu sai ga jiri kuma ya yanzu ya za a Na'am? To wannan shi ne ake cewa za ta yi intiƙali, sai ta bar yadda da watanni ta dawo da jini. Tun daga jini ya zo, sai ta jira tsarki ta jira jini na biyu ta jira na uku yanzu za ta bar wancan aji na idda da watan nan ta dawo idda da jini kuma na fata mun gane wannan wal hawamil kuma bar da mata masu ciki duk ana magana a kayin wannan salata ta koro idda da jini ukun nan banda wadda ba shiga ɗaki da ita ba banda tsohuwa da tsare da jini banda yarinya da bata fara jinin ba banda mai ciki fa iddatuhunna an yadana amrahunna mata masu ciki iddar su shine su haife cikin ita mai ciki da aka sauta ba za ta idda da jini ba iddar ta shine haife na fata mun gane ko yasa iddar mai ciki tana iya tsawo tana iya ganyarta idan misali cikin ya kai wata tara ila ADD ɗinta ma ya zo kawai ya jima ta zo miji sai ya sauta yana sakinta an jima kaɗan sai nakuda sai ta haihu to maganar raja'a ba yanzu ta gama idda yana da kyau mutane su gane wani yanzu ba matarsa ba ne ko ya yi da dama ya ce yanzu magana ta wuce ba ta wuce ba yanzu ba matarka ba ne ana sallamanta daga maternity gidansu za ta tafi yanzu ba matarka ba ne saboda me ta haihu ka sau da ta haihu ta gama idda ta gama idda yanzu da yake kayan ka kuma ai ba arabu ba ko ko arabu ya halatta a saki mata da ciki amma ba akwai an barba da kura akwai tawabe in ka kuskura ka sau matarka da ciki to akwai abubuwa kanka ciyar da ita maganinta ɗawainiyar haihuwa jaririn da aka haifa maka yanzu duk hakkin yana wuyanka itacen wanka naman gashi ragon suna ko abincin da za ta ci da kuma ɗawainiyar shayar da ɗanka ba sai ka biya. Da haka idan aka rabu da mace da ciki ko ta haihu tana jego aka sauta ba a rabu ba. Wallahi a shari'ar musulunci duk ɗawainiyarta yana wuyanka. Kuma zalunci ne mutum ya sau mata da ciki baya bibiyar rayuwanta ko ya sauta da jego baya ɗaukan ɗawainiyarta da na jari. Ko a nan duniya ba masa koyo wallahi zai je gaban Allah. Allah ya sauwake. Idan mace mai ciki ne idan ta haihu ta gama idda. Shi ne nake bayanin iddan tana iya tsawo yana iya gajarta ko ta ya zai tsawo an an sauta da karamin ciki. An jika mata aiki. Cikin ta wata ɗaya ko biyu sai aka sauta. To yanzu iddan ta mai tsawo ne. Ba za ta yi idda ba sai ran da ta haihu. Kaga za ta yi wajen wata tara kenan tana fama da ga ciki kuma ga gaban idda. An gane wannan ko? To malama suka ce ko da bari ta yi ta gama ita. Ba lallai ta yi kuɗin cikakke ba ko bari ta yi mai ciki bayan an sauta to ta gama ita. Kama fi sautu tala kamar da aya zuwa cikin sautu tala fadin Allah ta'ala wa ulatu ahmali ajaluhunna ayyabana hamlahunna. Mata masu juna iddar su shine su haife ciki. Ita mace mai ciki ko mijinta ne ya rasu iddar ta shine haihuwa. yana mutuwa yau sai ta haihu to ta gama idda da ta kaba gaba daya kai ko da ba a kai gawarsa ba ya mutu ana wankansa sai ta haihu to ita ta gama idda maganan zama wata wata kwana goma na ita babu su kawai ta gama idda an gane wannan ko wal imai fa iddatu wanna qur'ani bis sunna haka nan banda bayi mata ku yanki iddar su jini biyu ne ba kamar na ya bace bane jini uku su jini biyu ne ita su Allah ta'ala ce wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allah fi arhamihinna kuma baya halatta ga su matan da aka saka su boye abin da Allah ya halatta a cikin mahaifarsu kar su boye min alwalad na daga da awal haidu ko na jini don wasu matan suna da wani hali na mugunta ko an sake ta ta san tana da ciki amma ita ce ba ta da ciki ana samun masu wannan aikin wallahi kai idan yan barikin barikin ya kai bariki ba sai ta je ta zubar cikin ma gaba ɗaya saboda kawai a rabu kwata kwata wallahi akwai masu haka an sauta da ciki sai ta je ta sha magani ta zubar da cikin kawai ta ce ita ba komai da to Allah ya ce bai halatta su ɓoye abin da Allah ya halitta a mahaifarsu ba in ta san tana da ciki to ta gaya masa sai ta gaya wa da to ya sake ni amma ina da kuɗa sai a je a gaya ba a je asibiti a gwada ta a tabbatar eh da akwai juna to sai a gaya ba to matarka da ta saka ba akwai baya da kura tana tana da juna da haka aiki ya same dole abincinta yana wuyanka ko ba za gidan gaba wallahi sai ka ciyar da ita a shari'a karyawanta abincin rana abincinta na dare in za ta maternity eh, gwaji kai za ka ɗauki nauyi da kuɗin nafiyar da kuɗin ɗawainiya na magani wallahi yana wuyanka yasa samun kotu ta musulunci take da muhimmanci kwarai da gaske dan wani mijin in ba ya ga hukuma garbin hukuma wala ba zai sai ya sauta ya bar iyayenta da wahala da wanne za su ji ka sako musu ya ga ciki kuma ga takaicin zama a gida wanne za su ji da shi to a ka'idan shari'a in ka sauta da shi wallahi sai ka da ɗauke ta har zuwa haihuwarta na da haka Allah ya ce bai halatta su boye abin da Allah ya halitta a bayan su ba na daga ɗa ko kuma na jinin haila wata mai ainihin cogen za ta iya cewa ai ta gama ta gama iddar ma gaba ɗaya ta ce ai ta tayi jini ya ƙare ko wata ƙare ba saboda kar ta ba miji damar kobe ila yayi nadama yana so a daidai za ce ai ni na gama jini na guda uku ai ai na ma na ba sun ce a jini ne ko an gama idda ni na yi uku ma sun ƙare kuma ƙarya take bai dai to Allah ya ce bai halatta su ɓoye abin da Allah ya halatta a cikin a mahaifarsu ba na ciki ko na jini su faɗi gaskiya in kunna yu'minna billahi wal akhir in sun kasance sun ba da gaskiya ga Allah da ranar ƙarshe. In har tana tsoron Allah to kar ta ɓoye ta faɗi gaskiyar lamari abin da yake tare da ita. Wa fihi dalilun ala qabuli qawlihin fi dhalika nafiyar wa isbatan. Malam ya ce to a cikin wannan akwai dalili a bisa cewa ana karɓan maganar ita matar a wajen korewa ko tabbatarwa. A irin wannan matsala ana yadda da maganar mace in ta ce tana da ciki za a yadda. in ta ce batta za a yadda an gano wannan ko ba ma a wannan zamani da yake akwai hanyoyin gwaje-gwaje ko in ana tantama sai a ce to a je asibiti a gwada sai a je a gwada za a gane inda akwai in babu ba ma idan ta faɗa dai ana iya yadda da maganar ta matuƙar ba a tuhumanta da yin karya wala ya kuma da kauli kitabiyatin fi zalika illa bi bayyinatin amma idan mace ba kitabiya ce jiya mun yi bayanin halaccin auren kirista ko idan macen ba kitabiya ne ba za a yarda da maganar ta idan mijinta ya sauta ta ce tana da ciki ba sai da shiri aw bi nafiyin riba ko kuma wato korewa wani kokonto korewa tantama sai an kawo shiri domin a zamanin su babu wani test ba ci gaba yadda za a je a ɗauki jinin mace ko fitsarinta a gano tana da ciki ko babu ba to shine za a yi maganar neman shaidu a kayan an gane wannan ko na wa bu'ulatuhunna haqqun bi rantihinna fi dhalika in aradu islaha wa bu'ulatuhunna ay azwajuhunna kuma mazajen su mazajen matan da aka saka ko a haqqu bi raddihinna su ce da haƙƙin aibu muraja'atihinna dawowa da su walau a bayyana min haƙuda ba sa so in dai saki ɗaya ne ko biyu to miji shi yake da ikon dawowa da matar ko tana so ko ba ta so yake da ikon dawowa da ita an fahimta ko yawwa shine wa bawlatu hunna haqqu bi raddihinna mazajen su so ke da haƙƙin kana ce su ne suka fi cancanta ba da aka ce ba daidai ba da ce a haƙƙon nan wai su suka fi cancanta in aka yi haka ashe akwai wanda zai iya yake da dama ne ko to a maganar fassarar shine mazajen ne ke da haƙƙin dawowa da matansu a sakin da bai kai uku ba saki ɗaya ko saki biyu fi zalika ai fi zamanin tarakkushi a wannan zamani lokacin zaman hailan in dai tana cikin zaman idda kai bata ƙare idda ba to mijinta shi ke da haƙƙin dawowa da ita ko tana so ko ba ta so kuma ko mahaifinta ba shi da ikon cewa ba za ta dawo ba in dai bata gama idda ba to miji yana da ikon ko yana da haƙƙin da zai ce ya dawo da ita na fata mun gane wannan ko ba ce ta ci ta ba za ta dawo ba mahaifinta ba zai hana ta dawowa ba mahaifiya ba ta da ikon cewa ba za a dawo ba in dai ba ta gama idda ba saboda har yanzu matarsa ne a hukunce dan ka saki mata tana saki ɗaya ko biyu ba ta gama idda ba har yanzu a hukunci matarka ne yasa da za ka mutu tana idda za ta gaje ka da za ta mutu tana idda ta rasu za ta gaje ta da haka ashe aure yana nan aure yana nan kawai dai ya san matsala ne amma bai mutu gaba ɗaya ba ka san bahaushe ne wanda bai karatu ba da an saki mata su ya ce ai aure ya mutu auren wance ya mutu a ji a ɗebo kaya sai a zo kawai da kanta a kwaso gawa kuma yi saki ɗaya aure bai mutu ba wallahi aure dai ya samu ya san matsala ne igiya ɗaya ta kunce amma bai mutu ba ba daidai ba da cewa an saki mata suke da ce auren ta ya mutu bai mutu ba bai mutu ba har yanzu matarsa ne ke sa ko da wasa ka je kana magana da matar da aka mata saki ɗaya ko biyu tana idda to me hukuncin ka kwatanci kawai shine masana hukum an so mata saki ɗaya tana idda ka zo kana hira da ita kuna waya to hukuncin ka ɗaya da mai neman matar wani eh hukuncin kenan kana magana da matar wani in ya kai ka kara mu alƙali tsaf zai daure ka cewa kana magana da matarsa na ta ka bai halatta ba tana zaman idda wani ya yi mu'amala ya yi magana da ita da sunan neman aure bai halatta kuma miji ya ce ya dawo da ita ta ce ba za ta dawo ba ko mahaifinta ya ce ba za ta dawo ba har yanzu matarsa ne a hukunci matarsa ne domin akwai gado tsakaninsu in ya mutu tana wannan iddar to nan ma sai ta intikali ta bar iddar saki ta dawo ta idda ta dawo idda ta mutuwa tana gidansu tana iddar saki sai aka ce mai gida alhaji ya rasu gida dama akwai naurori ko to ya ta tattaro ya ta ya ta dawo gidan ta zauna yanzu iddan mutuwa za ta yi ita ma mijinta ne kuma za a raba gado daidai da sauran matan a ba an hana ta ta kai kara shine amfanin sanin shari'a ko ka ce alkali ya so ni na jini da ina da bi Allah ban rasuwa da haka na dawo na masa ta kaba amma gashi sauran matan sun ce ni ban da ni a gado alkali zai ba ta gado dole sai an ba ta gado wannan yasa ma idan saki ɗaya ne ko biyu aka ce kar a kore ta a gidan ta zauna a gidan ta yi ta la tukhrijo hunna min buyutihin ko wala yakhrujuna illa ya'ti bi fashitin mubayyin saboda in tana gida a zaune saboda ba a sani ba kila wani abu ya faru a daidaita ko la ta da da Allah la ya ba da zalika amra kila fushi aka yi sai a samu sauki ko tana zaune a gidan tana gidanka amma ka sauta ba za ka kula ta ba amma ka sauta amma za ta zauna a gidan ta yi wanka ta yi kwalliya ta shafa turare a munta ta rika sa kaya matsatsu tana tafiya tana yanga a gabanka ka ganin ne ka kalla ka ce "Oh, wance maganan nan fa ki dawo kawai sharin shaidan ka ga asiri a rufe ba ɗaya ba kaya an sha wahala ba an biya kuɗin da ko an yi waye tsakanin ku ne baro kun daidaita an dawo wani miji da ya sau matarsa irin wannan da dare ta yi wanka ta yi kwalliya ta fesa turare ta sa kaya irin matsatsin nan kawai ta hau gado gogon naka da ya zo sai ya kwanta a ƙasa ya ɗan ji a ransa fa yana so ya ɗan kusance ta amma ya zauna can da dare tsala kawai sai ya hauro kan gadon wata ta ce ya haka ya ce faɗowa ne wai gangarwa ne ka ji gangarwa ne kaka sai gangara ya sama shi kenan kawai suka daidaita ce to magana ta wuce na dawo da ke kaga asiri a rufe ko shi ne hikimar a bacci a gidan ta zauna yanzu kaga tsakanin su abu ya faru ya wuce ya dawo da ita wai da ya gangaro din su ya haura sama To da haka irin wannan kunce-kunce yana da muhimmanci kwarai da gaske a kiyaye. Allah taimake mu. Allah ta'ala ya ce wa bu'ulatu hunna haqqu bi rabbihinna fi dhalika in aradu islaha. Mazajen su suke da cancantar dawowa da su a wannan lokaci na idda ɗin. In aradu islaha idan sun yi nufin kyautatawa, ma'ana sun yi nufin gyara ba cutarwa ba. An gane wannan ko? Da aka yi sakin ya huce ta huce sai yake to wancan na dawo da ke amma ana so a kafa shaidu malama ta ce idan aka yi saki a kafa shaidu hakan an dawo a sa shaidu saboda gudun runto ko yanzu akwai rikicin da zai faru ya ce saki biyu ne ta ce uku ne a ba a ta rigima ga garga da mai gaskiya to shi yasa malama ta ce ana so a yi shaidu in ka saki matarka to ka gaya alwalinta da alwalinka cewa to fa an san matsala aure ya na mata saki ɗaya misali kaga an sani in ka dade ta ce to fa na dawo da ita yanzu ka gaba ka saka runto ba to da haka ana so a kafa shaidu a saki da kuma dawowa Allah ya datar da mu na to ina ga lokaci yayi mun zo kan gaba sai maganan kuma adadin saki da ya kamata a yi komai da wanda ba za a yi komai ba ina ga an karanta ayat Na gama ta.
ko ba kamata ba walahunna mislu alladhi alayhi bil ma'ruf kuwa. Allah ta'ala ya ce su ma matan suna da haƙƙi akan mazajensu kwatankwacin abin da mazan suke da shi a kansu. Wannan aya tana tabbatar da haƙƙin mata akan miji a zamantakewa na aure. walahunna ala azwa ala azwaj su ma matan suna da haƙƙi a kan mazajen su misalul ladhi lahum alayhinna misalin irin abin da mazan suke da shi a kansu min al-huquqi na daga haƙoƙi bil ma'ruf da kyautatawa shar'an a shari'a kamar yadda miji yake da haƙƙi akan mata to haka mata ma tana da haƙƙi a kayansa a shari'a shine ma na wannan aya min wujubi ta'atihinna a a min husnul ishra na daga kyakkyawan zamantakewa haƙƙi ne a kayan mata miji ya kyautata zama da ita eh na'am wa tarki dirari da kuma rashin cutarwa haƙƙi ne miji ya kula da matarsa kada cutar da ita. wani abu da muka mace haka kamar ciyarwa shayarwa sutura ko in matar ba ɗaya bane raba kwana gurin zama banda bakar magana banda munana ta haka annabi ya faɗa wani sahabi ya ce ma haƙƙu da wajen haduna alai me ya haƙƙin matar ɗayan ma kayansa hadisin ba wai tarku shayari sai manzo Allah ya ce to tsaye ma idza tsayinta ka ce da ita yayin da ka ci abinci yanda ba za ka zanna da yawa ba to haka matarka kar ka barta da yawa haƙƙinta ne ka bata abinci ko matarka ma'aikaciya ne ko 'yar kasuwa ne dillaliya in dai kai mijinta ne to dole kana ce ba ne kana ba ta abinci haƙƙi ne a kayi wa taksuha idan ta sai ta kuma ka mata sutura yayin da kai sutura ma'ana yin da za ka yi wa kanka sutura to haka za ka yi wa matarka ma sutura ba sai sallah sallah ba kuma kaso matsalar ba shi ne daga shekara sai shekara duk sanda ka samu sarari to ka saya mata sutura ka bata yanda kai ma kake sa sutura ita ma kai mata sutura yace wala tadribil waja kar ka mare ta a fuska duk abin da ya hada ka da matarka na, na fushi banda mari annabi ya hana mari saboda mari akwai wulakanci akwai kasantarwa banda marin fuska wala tahjurha illa fil bait kar ka kaurace mata sai dai a wajen kwanciya in ta bata maka rai in kun kwanta a gado daya in ta kalli gabar kalli yamma ai zaman doya da manja ko ko kamar mata garanta ka koma naka to matsala wani mai gidan bai da garan babbar matsalar kenan wani da ya sako kujera ta ce, to ya kujerar mata wani da gidan mu na zo da ita ne da hau kafin ta ce to kafin din ma aina wani kaga wannan matsala ko shi yasa ke da kyau in kana da mata ko katifa ka nema taka ta kanka ka dan jefara ɗakin ka can gefe da ɗan kafet ɗinka da labulanka da katifarka kaga da kun san tsaba sai ka koma ɗakin ka kawai to wani bai gidan ko taburma ba shi shi yasa idan ya sau mata ta kwashe kayan sai ya zama abin tausayi ba komai haka za a bar farkon ɗaki to kai kokari ka mallaki kayayyakinka to da haka annabi ya hana ma'arin fuska kuma ya hana ƙauracewa sai a wajen kwanciya to irin wannan haƙoƙi suna nan da yawa mutuntawa karramawa ilmantarwa mutunta iyayenta banda cin mutuncin iyaye ko me haɗa ka da matarka banda za ki iyayenta yar matsiyata yar marasa mutunci yar kaza da kaza yar talakawa da duk baka san da haka muka aure ta irin wannan yana kawo mummunan sabani wallahi saboda shi dan adam kowa ya san darajar iyayensa in za ka rika zagi iyayensa to za ta rama wutar tun tana ba ni ba ta san wani mutum ce ba ni ba sai wa kike nufi sai ni kenan ko kika zage ni to wa kika zage ta To duka irin wannan albartakewa wajibi ne, mata suna da haƙƙi irin yadda ku mazan kuke da haƙƙi a shari'a to su ma suna da haƙƙi a kai. Allah na da mu. To anan za mu takaita insha Allah gobe in mun tashi sai mu ɗora kai a talaku marratani. A muna tsakiyar karatu mun samu a baƙi manyan baƙi da suka zo mana wannan a masallaci wannan waje mai albarka. a mai girma da kashin kafin ta tare alhaji abubakar abdulkadir shekarau da kuma tawagarsa daga shi akwai malam abdullahi basiru mai unguwar baba kafinta sai malam garba yakubu mai unguwar hubu yayima a ranka dade muna muku barka da zuwa mun yi murna kwarai da kusa da wannan ziyara allah kuma ya saka da alkhairi kuma lallai wannan abun farin ciki ne kwarai da gaske da karfafa gwiwa musamman shi daga ce namu kowa ce da irin gudunmawansa da kulawansa da wannan al'umma kwarai da gaske al'amura da yawa na al'umma yana shiga domin saukewa nauyin da Allah ya dora masa al'amari da ya shafi tsaro na unguwa sulhu da sasanto da duk abin da ya dace da yana ta kokari ba dare ba rana to muna gode masa muna masa addu'a tare da jama'arsa muna masa barka da zuwa kuma za mu ba shi abin magana da zan sanya wa albarka kalma ɗaya ko biyu insha Allah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه، dukkanin yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai yanda ya so a lokacin da ya so lillahi wa ilga har yan wannan hukum gaisuwa da tadin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Ah, da farko muna godewa Allah madaukakin sarki da yabo ga manzon tsira na Burhan Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sake jaddada godiyar mu ga malamai da suka tsaye a wannan wata mai albarka suke shayar da mu Qur'ani da fassarorinsa Allah ya saka musu da alkhairi Wa- waɗanda suka bada lokaci don shauraron karatun alkur'ani su kuma ƙara ƙarfafa gwiwar mai karatarwa Na'am.
domin shi mai karatu ya kan so ya ga jama'a gabansa da yawa to zai ƙara barkwarin gwiwa da ga gobe ya ƙara azama Allah sa kan guda alkhairi Ah, abin da zan ce shine ina kira ga al'ummar wannan yanki na kafin tara ali kamar yadda kuke masu biyayya da zaman lafiya da bin umarnin shugabanni ina mu godiya Allah sa kan guda alkhairi Ah, abu na biyu ina sake jan hankalin al'ummar wannan yanki musamman matasa da su guji shiga ayyukan ta'addanci sace-sace sare-sare da dukkan abubuwan da doka ta hana a ƙasa dama gaskiya mukan muna da karancin su kuma muna addu'a Allah saka take ta mana su mafi yawa muka samu za ga wasu burkiloli ne wasu kaftoti ne wasu ne ko da iya sana'ar yinsa to muna mu godiya da irin wannan sak da kuke yi na dogaro da kai Allah saka da alkhairi sannan muna ƙara kira ga iyayen malamai cikin karatu da ake yi wurare da wanda a ci gaba da yin addu'a a ƙasa Allah ya ƙara mana lafiya da zaman lafiya Allah ya ƙara mana karuwar arziki shugabanninmu ubangiji Allah shi ya mana su mu kuma Allah ba mai gudu masu biyayya lallai idan muna addu'a shugabanninmu ta shari'a to in suka shirya mu muke da jin daɗi amma idan muna la'antar su Allah la'ance su to za su zama to mu ne a cikin azaba domin shugabanninmu sun lalace to muna kira ga dukkan al'umma a wannan wata mai albarka da Allah ya amsa addu'ar masu addu'a mu sanya kasa a addu'a mu sanya shugabanni a addu'a ubangiji Allah shirye da su ko kuma Allah ya kai musu biyayya abu na ƙarshe da zan ce ina mai roƙon alfarma ga waɗanda suka zama ƙarƙashin shugabanci na da ma wanda suke nesa da ni inda na yi mu'amala da su dole inda wanda ya kuskure dole ya fi mini a matsayin ajizanci da na shugabanci watakila na ta wani ban sani ba watakila kuma na yi bisa sani da musamman kamar ni da na tsayu akan yaƙi da ta'addanci da sace-sace wani ka taɓa ɗansa akan yayi ba da kawo hukunci shi zai dangane laifinka to inda ya zama laifi wala ya fi ni ni kuma yin amin laifi da wanda na sani da wanda ba sani ba ni na yafi muna roƙon ubangiji Allah muna tawassuli da sunayensa ɗari ba ɗaya zaɓaɓɓu ubangiji Allah ya yafe mu kurakuran Allah ya gafarta mana sannan kowa ya zama wakili ya isa da sakona na wannan gani da ni ina neman yafa da wanda ya saba masa ko ina sanar ko ba na sani ina kuma yafe mu kowa wanda ya mun daidai da wanda ba ya mun daidai ba da wanda zai da wanda ba sani ba ina yafe wa kowa kuma muna neman Allah da mu da su duka Allah ya yafe mana assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu da girma da kacin kafin ta tare muna godiya da wannan jawabi na karfafa gwiwa a Allah ubangiji ya saka da alkhairi kamar yadda na faɗa a farko cewa dukkan mutanen unguwar nan shaidu ne bisa irin kokari da wannan bawan Allah yake wajen saukewa nauyin da Allah ta'ala ya dora masa a majalisarsa ta zama zan iya cewa kusan gama gari ne gaba ɗaya kullum fadarsa a buɗe take bayan da za a yi kaji kana neman ganin sa a ce maka ba yanzu ba ko ba za ka gan shi ba kaga wannan magana ce ta gaskiya duk wanda yake da koke ya je wajen sa zai samu ganawa da shi kai da kace ko a masallaci ko a da kace kana da magana zai baka lokaci ko a kofar gida ne kuwa wallahi wannan dole ne Allah godiya ba na tunanin kaf cikin garin azare ko gundumar azare akwai unguwar da suke da wannan jagoranci irin wannan ni shaida ne mai girma daga ce ya kira ni sulhu lokuta daban-daban a majalisarsa kaga wannan wani abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske akwai san da ya kira mu limaman anguwa baki ɗaya tara mu duk a kayan matsala da ya shafi al'umma akwai lokacin da muka je matsalan da ya shafi kiwon lafiya na al'umma lokuta daban-daban da ya kai na faruwa kuma duka kun sani ko ishu da ya shafi sata ko wasu hali na ɓata gari masu nuna marasa tarbiyya da za su kawo illa ga unguwa duka baya gyalewa to muna masa addu'a Allah ya ƙara masa lafiya ya ƙara masa ƙwarin gwiwa haka nan su ma tawagarsa kullum muna ganin su tare su ne 'yan majalisar mai girma daga ce muna musu addu'a Allah ya saka da alkhairi kuma ya bada dama ya nemi yafiya cewa duk wanda ya ba daidai ba ya yafe masa to mu dai insha Allah mun yafe kuma kuma mun gode da wannan yafa da ya mana sannan na ƙara ba shi haƙuri sai an yi haƙuri shugabanci haka yake duk abin da yake shari'a ne dole a yi ta ko ran wani baya so domin wasu iyayen saboda tsananin so da suke wa 'ya'yansu so na banza ɗanka ya yi laifi an kama shi kuma ka zo kana zarge zarge kaga wannan so ne wanda ba shi ne so na shari'a ba ai kana da hankali ka ɗauki ɗan kai da kan kai hukuma masa horo haka ya dace ba magana wai an kama shi ka zo kana korafi an kai ɗanka an kulle shi ba kowa ya kokari ya tsare ya ba da tarbiyya gwargwadon hali Allah zaunar da wannan anguwa lafiya Allah ƙara tsare mana imanin mu da tarbiyyar mu da rayuwar baki ɗaya kuma kamar da ya bukaci a zuwa ƙasa wannan haƙƙi ne a kayu idan ƙasa ta gyaru shugabanni suka gyaru mu ne za mu samu lafiya in kuma muna musulma suka lalace to mu ne a wahale da haka muna addu'a Allah ya zauna da ƙasar mu lafiya Allah ya ƙara mu shugabannin mu ƙwarin gwiwa ya tsare su ya ba su ikon adalci akwai ɗan uwa je da na nemi addu'a har yau dai muna ƙara nema ba na hafizu kwana biyun nan yana asibiti a kwance yana fama da wannan ciwon kafa tsawon shekara guda ko wata biyar Allah ita ma dab da zan zo ta ce min waya tana neman addu'a ita ma tana unguwar na wata ɗalibar ma islamiyya mai suna maimuna alkali ita ma tana fama da rashin lafiya kusan kowace tana jinya to ta ce da Allah an zo gun tafsiri a mata addu'a da dai sauran uwa musulmi marasa lafiya baki ɗaya mana addu'a Allah ba su lafiya iyayenmu da suka riga mu rasuwa Allah ji kansu Allah gafarta musu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اهدنا فيمن هديت وآتنا فيمن آفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليت تبارك ربنا وتعاليت اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم اكفنا بهلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من ضر الدين وقهر الرجال اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخد ولا فاضي اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخد ولا فاضي اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم اجعلنا من تقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من تقاء شهر رمضان اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا ربنا عليك توكلنا وإليك علمنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر الحمد لله رب العالمين